أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الاثنين 22 da watan Shawwal shekara ta 1443 Hijiriya wanda ya dace da 23 da watan biyar shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin nan mai albarka shine sunan darimi Allah mushi rahama muna cikin mukaddima wanda kuma ita ce babban makasudin mu dama mukaddima muke da niyyar karantawa ga sunan darimi abin da yayi gaba na cikin kitabu tahara da sauransu wannan Abu Dauda da Bukhari duk zan mu same su mafi yawanci eh zan mu tashi babe na 37 ke bilmana saboda ba da ka'ida amma duk inda muna karatu wani sallama ko kafuta kauce mishe ta shi kai tsaya don bata mu lokaci ne a na 300 da yawwa hadisin yawwa barakallahu hadisi wancan na baya wanda kahin mu shiga darasin akwai hadisin nan na 372 ne nan wajena haddasana akhbarana abu asim wanda nace wani ya tuna mini dan saboda in mun taho mi in abun ga in shi bayanin shi na 370 faɗi lamba ina ga taku zata zo ɗaya da da 72 daidai ne da 72 wanda yake cewa za amali sufiyan asim yake cewa sufiyan ya raya mini cewa ya kawo kalmar za'am don yana shakku akan maganar kala yake cewa kanar rajulun mutum ya kasance layi ɗulubul ilmi bai neman ilimi hatta ya ta'abbada ƙabla zalika sai ya yi ibada kahin wannan arba'in na sana shekara arba'in sai ya shekara arba'in yana ibada naɗa zai shiga neman ilimi wannan magana idan muka nura kamar cikinta ba ta saba ma shari'a ba ibada ta shekara arba'in da aka yi ba ilimi micece kenan bayan kuma abinda ake ta umarnin mu cewa mutum ya fara neman ilimin abu kahin ya yi shi to nan abin da yake ne shine la ya tasaddaru fihi kada ya zama shugaba a nada shi a rika ɗaukaka shi cewa jagora ne cikin ilimi sai ya bi wannan shekarun ma'ana sai ya shekarun wannan yana neman ilimi wannan yana nihi ne akan takarib da girmama abin cewa kada mutum tun yana cikin neman ilimi ya mai da kan shi babban malami ya zamna daidai bada shi ne kawai yake nihi ha sai ya nemi ilimi ba babu na gaba shi kuma kenan sai ya zama na cewa kalmar da yake cewa kanar rajul la ya ɗulubul ilmi ma'ana la ya tasaddaru fil ilimi bai zama shugaba a cikin ilimi babu na gaba babun fi taukidan saboda akwai a sharhi mai fatahul mannan ya kawo sharhin har ya kawo maganar sufiyanikin asalin sufiyanikin ya ga wani shabu ne sarmai ya zamana bai da ilimi ya yi majalisi yana ba da karatu shi zuwa yake mishi hada ya ce mishi mu mutum sai ya shekara wajen kaza da ɗanyi so yake zama shugaba cikin ilimi ya kore shi ya watsa sai ya ce ku tashi ka ka nemi ilimi babun fi tauƙirul ulama baban da ke bayanin girmama malamai hadisi na 407 nan ne ko akhbarana ibrahim ibn ishaq an baqiya baqiya ibn walid haddathani habib ibn salih qala ma khibtu ahadan minan nas ban taba jin tsoron wani mutum cikin mutane ba makafati khalid ibn ma'adan kamar yadda nake jin tsoron khalid ibn ma'adan ma'ana dan saboda jin kwarjinin shi da girman shi malamin su ne babu wani wanda nake jin tsoron shi kamar shi أخبرنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن مغيرة قال yake cewa kunna nahabu ibrahim haibatal amir muna ga kwarjinin ibrahim an-nakhai kamar yadda muke ga kwarjinin sarki babban malami ibrahim an-nakhai wanda muka ce Allah mushi rahama dan kauce ma shugabanci da neman a doke shi malami yana tsohon shi kayan matasa yake sa ya shiga yawo dan ka a doke shi malami a ɗauke shi kamar sauran gama garin jama'a hadisi na 409 akhbarana Suleiman ibn Harb haddathana Hammad ibn Zaid an Ayub qala haddasa Sa'id ibn Jubair yawman bi hadis Sa'id ibn Jubair ya bada wani hadisi wata rana fa qumtu ilaihi sai na tashi na je wajen shi fasta artuhu nace inda maimaita mini ma'ana dalabtu alaihi an yu'awwiduhu alayya maimaita mini shi fa qala sai yake cewa ma kullu sa'atin ahlubu fa ushrab ba kowane lokaci ake tatsata a samu nono ba lokacin da na faɗa baka saurara kunnanka ba yanzu kuma kayi kaɗan ka taso ka ce in maimaita maka hadisi na 410 yake cewa akhbarana Muhammad bin Humayd حدثنا هارون هو بن المغيرة ويحيى بن دريس عن عمرو بن أبي قيس عن أضاء أن أبا عبد الرحمن كره الحديث في الطريق يا كبار حديثي cikin hanya a cikin hanya ba a zamana ba a majalisi kamar yadda Malik mun ga yadda yake girmama hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a tsaye ko mutum yana tahiya ba zaka tambaye shi magana Annabi bai amsa maka hadisi na 411 akhbarana Abdullah ibn Imran حدثنا يحيى بن دريس حدثنا ابو سنان عن حبيب بن ابي ثابت قال yake cewa kunna inda sa'id bin jubair mun kasance wajen sa'id bin jubair fa haddasa bi hadisin ya bada hadisi fa qala rahu rajul sai wani mutum yace mishi man haddasaka haza wa baka wannan labari aw mimman samaita haza ko gawa ka ji wannan fa gadiba yayi hushi wa ma'ana hadisa uwa ta kama ya fasa ba mu hadisin hede tashi dan saboda ya mishi mummunan ladabi ba ya baka hadisi baka cewa baka wannan dan saboda Sa'id ibn Jubair sukka ne ya wuce ka tambaye shi cewa da shakkun cewa zai karya dalibin ibn Abbas wanda Hajjaj ya yanka hadisi na 412 akhbarana Abu Ma'mar Isma'il ibn Ibrahim an Sufyan an Az-Zuhri an Abi Salama qala yake cewa law rafaqtu bi ibn Abbas da na tausa sama ibn Abbas na bi shi da sannu yace la asabtu minhu ilman kathiran da na sami ilimi mai yawa a wajen shi sai da ya kasance wauta yake mishi sai yake haramta mishi ilimi hadisi na 413 akhbaran al-hakam bin al-mubarak kamar yadda mai ta'alimi yake cewa fasbar bi ga bahitin nan waka na abi jahalika in jafauta muallima in ka kasance kama malami wauta sai ka zama da jahilcinka yake cewa akhbarana al-hakam bin al-mubarak an ba'ana baqiya an ummi abdullahi binti khalid qalat take cewa ma ra'aitu akar ahadan akramal ilmi min abi ban taba ganin wanda yake girmama ilimi kamar babana ba babanta shine khalid bin ma'adan Allah mashi rahama wanda ya wuce babe na gaba babun fil hadisi an siqa baban dake bayarin bada hadisi daga siqa amintattun mutane hadisi na 414 akhbarana muhammad bin al-mubarak an isa bin yunus an al-auza'i an sulaiman bin musa qala yake cewa qultu li dawus nace ma dawus inna fulanan haddasa ni bi kaza wana ya bani labarin kaza wa kaza da kaza kala sai yake cewa in kana sahibu kamaliyan idan ma'abucin naka shi da ya baka hadisin wadatacce ne fa khuz anhu ka amsa daga wajen shi in maluniya ne ka amsa ma'ana sika ne amintacce ne yana da ilimin sai ka amsa in kuma aka san haka ne kenan ka amsa na 415 أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا سفيان عن مسعر قال كيتي قال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن رسول الله صلى إلا عن الثقة بيا بعد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثقة أمنتجم متن haka kuma malaman hadisai suka kasance dukansu hadisi na 416 akhbarana Muhammad ibn Humayd haddathana Jarir an Asim an ibn Sirin kale yake cewa kanu la yas'aluna anil isnad can farko malamai bisu tambaya game da isnadi sun masu aluba'ar sannan bayan haka suka fara tambaya li ya arifu dan su sani man kana sahibu sunna wanda ya kasance ma'abucin sunna annabi ne aka zo an husu amshi hadisin shi wa man lam kun sahibu sunna wanda ba ma'abucin sunna bane lam ya akhuzu anhu bas amsa hadisi da gare shi qala abu muhammad abu muhammad darimi kenan ke cewa ma azunnuhu sami'ahu min asim ban tunanin ya ji shi daga asim kenan akwai alama zuwa ga nuni ga inqidai muslim ya kawo wannan asarin a cikin muqaddimar shi حديث ندري هود دشا بكوي أخبرنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن عاصم قال محمد بن سيرين ما حدثت ما حدثتني فلا تحدثني عن رجلين yace abinda ka bani laba hadisi ka bani dai daga mutum biyu fa innahuma la yubalani amman akhadha hadisahuma bas kula daga wane ne suka amshi hadisin su abu muhammad abdul abu qala abu muhammad abdullahi la azunnahu sami'ahu banna zatan abdullahi ya ji wannan hadisi shi ma ishara ce zuwa ga inqida'i darimi yake yi حديثي نقبة أخبرنا محمد حدثنا جرير عن أمارة بن لقعقاع قال إبراهيم إذا حدثتني إذن زكبان حديثي فحدثني عن أبي زرعة بان حديثي جميل أبي زرعة الرازي نقر الري فإنه حدثني بحديث وأن أبوكين abu hatimin razi wanda wanda dan shi yake tambaye shi game da ilal sa'artu abi wa aba zur'a sa'artu abi wa aba zur'a ji abdurrahman fa innahu haddathani bi hadisin summa sa'artuhu ba'ad na ya bani hadisi da wani hadisi sannan bayan haka he na tambaye shi bi sana da shekara guda fama kharima minhu harfan ko harafi ɗaya bai bata ba yadda ya bada shaka ya bani hadisi na 419 akhbadan saboda hadisi ɗaya sun abu zur'a ai ba a abin nan insu malamin malamin bukhari ne ha Allah mushi rahama ya kasance har da tahutar hankali akhbarana affan haddathana hammad ibn zaid an ibn aun an muhammad qala yake cewa inna hazal ilma dinun wannan ilimi addini ne fal yanzuru ar-rajul to mutun ya duba amman ya akuza dinahu ga wa zai amshi addinin shi ilimi shine mafi girman addini in zaka nemi ilimin to ka san wajen wa zaka neme shi dan kaka je ka bata addinin ka أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشيم عن مجيرة عن إبراهيم قال كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه sun kasance magabata idan sun je wajen malami don su amshi ilimi wajen shi nazaru ila salati sai su dubi sallar shi wa ila samtihi da kawaicin shi wa ila hayatihi da kuma siffar shi yaya mutumin kirki ne ko na banza ne dan Allah madaukin sarki ya dau alƙawalin cewa mutumin kirki ko na banza sai na mishi hijabi da aikin shi duk wanda nan gurin aka tsaye da mashayi aka ce ko baka taba ganin shi ya sha ba sai ka tabbatar da cewa wannan mashayi ne Allah madaukin sarki ya ce in ya kai dan adam a wani hadisul qudusi in zaka shiga cikin daki so saba'in ka aikata khadi'a ko ka aikata aiki na gari kakka yi zaton ka boye ma bayinka bayina kasancewa kowa ina mishi mayahin aikin shi a huska kaza yahu aikinka wanda ana ganin ka aka ce wane ne yayi kaza da an kalli huska an ce eh ya aikata don saboda Allah ya riga ya sama mutane sanin wannan gariza a cikin zuciya hadisi na 421 akhbarana amr ibn zurara anba'ana hushaym anba'ana mugira an ibrahim qala kanu idza ataw ar-rajul ya'khuzuna anhu al-ilma sun kasance idan sun je ma mutun dan su amshi ilimi nazaru ila salatihi sai su dubi sallar shi wa ila samtihi da kawaicin shi wa ila hay'atihi da kuma siffar shi summa ya'khuzuna anhu sannan sai su amsa daga gare shi wannan suna nihi mafi galibi amma ana samun kuma wani lokaci wani ya yi tazwiri ba malamin ba ne ya yi siffa ta malamai ba mutanen kirki ba ne ya siffa ta mutanen kirki ana samu katari wani ya yi tazwiri irin wannan don saboda wani daga cikin malamin hadisi yana ba da hadisi ya ce wane ya ba mu labari sai malamin shi ya tambaye shi ya ce wa ya baka ya ce wane ya ce ai wani kazzab ne ya ce garrani ilaihi dula lihiyatahu tsawon gemun shi ya rude ni je nake amsa hadisi ashe makaryaci ne أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الروح عن هشام عن الحسن نحو حديث إبراهيم إلن حديث إبراهيم أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم أنبأنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربي عن أبي الآلية قال يكي كنا نأتي الرجل mun kasance muna zuwan mu mutum yana nihin malami li na akuza anhu dan mu amshi ilimi fa nan zur iza sallahi mu rika kallon shi idan zai yi sallah fa in ahsanaha idan ya kyautata sallashi jalasna ilaihi mu zamna wajen shi wa qulna sai mu ce huwa li ghairiha ahsan to yahi kyautata abinda ba ita ba wa in asaaha idan ya munana ta qumna anhu sai mu watsa mu bar shi wa qulna sai mu ce huwa li ghairiha aswa yahi munana abinda ba ita ba qala sai ce qala abu ma'amar abu ma'amar ce lafzuhu na hawa haza lafazin irin wannan ne ma'ana ba ya bada ni hadisi bil ma'ana hadisi na gaba akhbarana abu asim qala la adri abu asim da mun ji abu asim abu asimin nabil wanda al'imam al-bukhari yake amso sulasiyat daga gare shi yana cikin wanda yake amso sulasiyat daga gare shi ya ce la'adiri sami'ituhu minhu ibn aun ban sani ba daga gare shi na ji ko daga ibn aun daga muhammad ya ce inna hazal ilmu dinun wannan ilimi addini ne fanzuru an man ta ku zuna dinakum kamar yadda ya gabata أخبرنا مروان بن محمد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال يكي cewa قلت لطاووس ناتي ما طاووس ان فلانا حدثني بكذا وكذا yace wana ya bani da hadisi da kaza da kaza qala sai yace fa in kana sahibuka idan ma abucin naka ya kasance maliyan wadatacce ne fa khuz anhu ka amsa daga gare shi in yana da wadata kenan wanda bai da zai ce zai baka riga ka kalli ta jikin shi in bai da ilimin baka zamana baka ce ya baka ka bata lokaci a banza hadisi na gaba akhbarana Muhammad bin Ahmad wannan duka suna tabbatar mana akan abinda mai ta'alimi yake cewa mutum ya tsaya yayi nazari wata ko wata biyu yana nazarin kahin wankus shaharaini kahin kaje zuwa ga dan nazari fi ikhtiyar ustaz ne ko أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا سفيان عن هشام بن هجير عن طاووس قال جاء بشير بن كعب إلى ابن عباس يا زوزو وجن ابن عباس فجعل يحدثه يفار ينا باشي حديثي فقال ابن عباس sai ibn abbas ya ce aid alayya alhadith alawwal maimaita mana hadisin farko shi yazo shi yake ba ibn abbas hadisin ba ibn abbas yake ba shi ba ibn abbas ya ce maimaita mana hadisin farko qala lahu bushar sai bushar yake ce ma adri arabtu hadisi kullahu ban sani ba hadisan na ban har da ce su duka ba wa an karta haza kuma kai kai wannan yace ka san hadisai na duka kuma na farko kawai zaka ce maimaita maka au arabta haza ko kuma wannan ka sani wankarta hadisi kullahu ka kis hadisan nawa qala ibn abbas sai ibn abbas yake cewa inna kunna nuhaddisu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna bada hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam izlam yakun yukzabu alaihi lokacin da ba a mishi ƙarya falan ma rakiban nasu sa'abu wa zalul yayin da mutane suka hau wahala da horo horarren guri tarakna alhadisa anhu sai muka fasa bada hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara da ƙarya ta fara shigowa da ba a bincike ma akan sanadi da kaza da ka ce annabi ya ce kawai yarda za a yi don sahabban ne babu wanda za a yi tunanin ya mushi ƙarya ko ya rawaito daga makareci dan dukkan su adalai ne na gaba akhbarana Muhammad bin Yunus an Sufyan al-Lais an Tawus an Abdullah bin Amri radiyallahu anhu qala yake cewa yushiku an ya zaharu shayadinun kada ausaka hasul ausaka hasuleman ya kusanta shaydanu su huto wanda Suleiman ya darme su yufaqihunun nasa fi din su rika karantar da mutane cikin addini nan me yake ne وعليكم السلام ايه a to bari mu koma tun da dai wannan abin da yake nihi malamai da zasu zo suna zama suna ba da hadisan annabi ba tare da tacewa ba ba tare da ilimin tace hadisan na annabi ba kawai haka suke zuba ma mutane su su ne ya kwatanta da shaidanu ba wai shaidanin ba da annabi suleiman ya daure su hutu su karantar da mutane a ya kwatanta su da shaidanin da wannan ya darme ne don saboda munana halinsu mu duba mu ga yadda ya kwatanta wanda ke ba da hadisan annabi ba tare da tasabbutu ba ba tare da tabbatarwa ba ya kwatanta su da shaidanin da annabi suleiman ya darme kenan mai hazar a wajen ba da hadisan annabi sallallahu a haka kawai ka ce annabi ya ce amma ko makaranta kana koya ma yara ka yi iya kokarin ka ka sake cewa annabi ya ce ka tabbatar da ingancin abin kakka sake kana faɗin cewa annabi ya ce zama ka shiga ƙarƙashin wanda ya mushi ƙarya na baya ne muka tsallake ku haddasana isma'il ibn aban haddasana abdullah ibn mubarak an ma'amar an ibn tawus daga dan tawus daga baban shi tawus ibn kaisan an ibn abbas radiyallahu anhu kale yake cewa kunna na hafazul hadisa mun kasance mana har da ce hadisi wal hadisi yuhfazu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisai ana hardato su ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta rakibtu musa'aba wa zulul he da kuwa abu mai wahala da mai sauki sai muka bari ma'ana aka fara cuso da ƙarya da gaskiya ciki hadisi na gaba akhbarana ahmad ibn abdullah ahmad ibn abdullah ya ba mu labari haddasana za'ida an hisham an muhammad yace unzuru amman ta'khuzuna hadha hadis ku duba wanda zaku amshi hadisi daga gare shi fa innahu dinukum hadisin nan addinin ku ne kuma haka ne ilimin hadisai shine ilimin addini kamar yadda muka ga muqaddimar at-tawdih yadda malam yayi bayani babu na gaba babu ma yi takamin tafsir hadisin nabi baban da ke bayanin kun ga ya gabata cewa ba da hadisin kan shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka rawaito shi kace annabi ya ce kaza mutun ya kiyaye sai ka tabbatar da ingancin shi to bayan wannan kuma sai kuma fassara shi hadisin na annabi sau cewa ga abin da magana tashi take nihi shi ma mutum ya kiyaye wannan ta gaban kan shi ya ce ga abin da annabi yake nihi wa ƙauli gairihi inda ƙaulihi da kuma faɗar wanin shi a gurin faɗar shi ma'ana matsayin a ce annabi ya ce kuma ga magana wani hadisi na 430 akhbarana Musa bin Khalid haddathana Mu'tamir Mu'tamir bin Sulaiman an abihi kala yake cewa liyu taqamin tafsir hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yu taqamin tafsirul qur'an a kiyayi fassara hadisan annabi kamar yadda ake kiyayar fassara qur'ani me yasa ɗan uwa maga shuru sun yi yawa gashi mafi misali a tawdihi kinna gashi mafi misali ibn hajar hadi bukhari dai kawai sharhuka wajen nawa sharhi madabu ai wanda sun kai wajen 400 da bukhari da muslim malamai suka ce a tarihi sharhin da suke da wayan sharhi ya kwara 2000 su kadai duka menene ake kokari malamai magabata su tabbatar mana maganan nan da annabi yace ga abin da yake nihi kakka zo da gaban kanka a ce annabi ya ce kaza kawai ka bata ma'ana da kwalwarka zaka yi ta kurakure ka tsaya ka bincika sharhi in kana iya bincikawa in baka iyawa ka tambayi malaman da suke bincike su gani cewa wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa me yake nihi da ita me yake nihi da ita hatta da maganganun magabata na saboda ba zaka faɗa sai ka mishi ƙarya in dai ka faɗi magana ga abin da yake nihi kai kuma ka ce ga abin da yake nihi daban an koma inda ake gudun gashi bayan hadisin ya tabbata amma kuma ka ta juya shi ya zama na ma'anar shi ba inda ake nihi ba haddasana sadaqatu ibn al-fadl haddasana mu'tamir an abihi qala yake cewa qala ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas yake cewa amma takhafuna an tu'azabu buku jin tsoro a muku azaba aw yuksafu bikum ko Allah ya kishife kasa da ku a zuba a nitse ku nitse an taqulu ku ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala fulan a ce annabi ya ce ku ce wana ya ce buku tsoro a muku azaba ko ƙasa ta buɗe ma duk a zuba ku don maganar annaba alaihi salatu wasalam ta wuce wannan muga magana umar lokacin da ɗan ya ce hana matansu zuwa masallaci ya ce wallahi sai mun hana su yan mushi faɗa ya zazzage shi zagin da ba a taɓa ji ba zan mutar da shi ina ga damawar su magabata wanda ya faɗi magana ya ce annabi ya ce kaza shi kuma ya ce wane ya ce kaza ya yi rantsuwa cewa na rantse da Allah garin da kake ciki ba na zama na shi ba duk inda na ji labarin ka shiga na bar garin ban ni iya zama da kai a ce annabi ya ce kuma ka ce mini wane ya ce har abada runwa ɗaya ba ta gamo mu da kai ba أخبرنا الحسن بن بشر حدثنا المعافى عن الأوزائي قال يكي سيا كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه لا أرى لأحد في لا رأي لأحد في كتاب الله عمر بن عبد العزيز kyakkyawan halifa mai adalci yace babu ra'ayi ga wani a cikin littafin Allah wa inna ma ra'ayul a'imma fi malamin zarfihi kitab ra'ayin shugabanni shine abin da ba a sabko Qur'ani akan shi ba wa lam tamdi fihi sunnatu rasmin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba a samu sunna ba ta wuce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da an samu nasi Qur'ani ko hadisi babu magana kuma a gabatar da maganar wani wala ra'aya li ahadin fi sunnatin sannaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu ra'ayin wani akan sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ta hadisi na gaba haddasana Musa bin Khalid haddasana Mu'tamir bin Suleiman an Ubaidillah bin Umar anna Umar bin Al-Abd Aziz rahimahullah khataba yayi hudu ba fa kale yace ya ayuhan nas ya ku mutane inna Allah lam yab'as ba'dakum ba'da nabiyakum nabi Allah nabiyan Allah bai taba aiko ba zai aiko wani annabi ba bayan annabin ku annabi Muhammad wa lam yunzil ba'da hadha kitab bai sabko bayan wannan littafin allazi anzala alaihi kitab wani littafin da ya sabko ma annabi bayan shi bai sabko wani littafi ba daban yace fa ma ahallallahu ala lisanin nabihi fa huwa halal abinda Allah ya halitta a harshen manzon shi shine halal ila yawmil qiyamah har zuwa kiyama wa ma harrama ala lisanin nabihi abinda Allah ya haramta a harshen annabin shi fa huwa haramun ila yawmil qiyama shine haram har zuwa tashin kiyama yace ala ku saurara wa inni lastu biqadin ni ba mai alƙalanci bane walakin ni munfiz ni mai zartarwa ne qur'ani da hadisi kawai nake zartarwa ni babu tawa a ciki yace walastu bi mubtadi ni kuma ba mai kirkirarwa bane walakin ni muttabi ni mai biyayya ne kawai walastu bi khairin minkum ba dan nahiku alkhairi ba gaira anni asqalakum himlan dan dai nahiku nauyin ɗaukar kaya kawai kun ɗauki kaya ne kun labta mini na ɗauka yace ala ku saurara wa innahu laysa li ahadin min khalqillah ku sani babu wani da yake da dama daga cikin halittun Allah an yi ta'a fi ma'asiyati Allah a mishi biyayya cikin saban Allah ala hal asma'atu shin naji yadda ku wannan shagora ne ke gaya ma talakawan shi wannan magana ban hi ku ba ba dan na hi ku daraja ba أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا سفيان بن أوينا عن هشام بن حجير قال يكي كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر طاووس يا كسانتي yana sallah raka'a bi bayan la'asar فقال له ابن عباس sai ibn abbas yace mishi itrukuhuma ka bar wannan raka'o'i qala sai yace inna ma nuhiya anha an tuttakhadha sullaman an hana su ne dan saboda ka a dauke su tsani qala ibn qala sai yace ibn abbas fa innahu qad nuhiya an salatin ba'da al-asr an hana sallah bayan sallar la'asar ya gaya mishi cewa ya bari shi kuma yake ka tawilin shi cewa ai abin da yasa aka hana dan kasu a doke su tsani a rika yi a rika yi wata ran har ai sallatu inda gurubu shams shine yasa ni ko ba haka ba zan yi sai ibnu abbas ya ce mishi kai dai an hana sallah bayan la'asar yace fala adri atu'azabu alaiha am tu'jab ban sani ba azaba za a mana akan ta ko lada dan Allah madaukin sarki yana cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin bai kasance ba ga mummuni ko mummuna mace ko namiji idza qada Allahu wa rasuluhu amran in Allah da manzon shi sun yi hukunci an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ya kasance suna da zabi a cikin lamarin su yace man ya asi Allah wa rasuluhu duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi faqad dalla dalalan mubina ya yi bata bata wanda yake bayyanan ne zahiri sufyan yace tuttakhadhu sullaman kana yaqul yusalla ba'd al-asr ila al-layl ai salla bayan al-asr har zuwa dare shine yake nihi kenan nan abin da yake mishi nihi duk da ka kawo wannan tawirin naka amma dai ba lada za a baka ba dan ba aikin annabi bane alaihi salatu wassalam akhbarana muhammad ibn al-ala haddathana ibn numayr an mujalid in ga ya kama da mujahid mujalid an amir an jabir radiyallahu anhu anna umar ibn al-khattab ridwanullahi alaihi ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nusqatin min at-taurah ya zo ma umar ya zo ma annabi sallallahu alaihi da wata nuska ta attaura tattahoi na attaura faƙala yake cewa ya rasulallah ya ma'aikin Allah hazihi nuskatun min attaura wannan nuska ce ta attaura nuska shine rubutu kawai ina kunna na san su kuma kuntum ta'malu fa sakata sai ya kyale fa ja'ala ya qara'u sai ya kwara yana karantawa wa wajhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tagayyar huska annabi tana sauyawa hushi yana bayyana fa qala abubakar rahmatullahi alaihi abubakar yake cewa Allah mashi rahama sakilatka sawakil masu bari sun yi barinka umar ma tarib bi wajhi Allah baka ga abin da ke huskar annabi sallallahu alaihi wasallam fa nazara umar ila wajhi rasulullah sai umar ya kalli huskar annabi fa qala yake cewa a'udhu billahi ina neman tsarin Allah min gadabillahi daga hushin Allah wa gadabi rasulihi da hushin manzon shi radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan umar ya faɗi wannan magana da ya ga bacin ran annabi sallallahu alaihi wasallam dan da farko ma bai gani bane faƙala rasulullah sallallahu sai annabi sallallahu alaihi yake cewa radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan sai yace faƙala rasulullah sallallahu alaihi annabi kuma yace wallazi nafsi muhammadun bi yadihi ina rantsuwa da wanda ran annabi muhammad ke hannun shi shine Allah law badalakum musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni ba a taura ba da a ce annabi musa zai bayyana ku bi shi sai ku bar ni ladalatum an sawa'is sabil da kun ɓace a kan hanya madaidaiciya walau kana hayyan da a ce rayayye ne wa adraka nubuwati ya tardo annabta ta annabi Musa lattaba ani da ni zai bi kenan kuma ina a ce ga Qur'ani ka rika bin at-taura kana karantawa a wata ruwaya hamma yake ce mishi littafin Allah bai ishe ku ba law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da Musa man a raye yake ba abin da ya ishe shi sai biyayya gare ni حدثنا قبيسة قبيسة مسونش قبيسة ابن قبيسة قبيسة ابن زؤيب أخبرنا سفيان عن أبي رباح شيخ من آل عمر قال رأى سعيد ابن المسيب رجلا سعيد ابن المسيب باغا wani mutum yusalli yana sallah ba'ad al-asr raka'atayn bayan sallar al-asr yana yin sallah raka'a biyu kabbir yana kabbara faƙala lahu sai ce mishi ya aba muhammad ya kai baban muhammad ayu azibullahu an sala shin ala sala Allah zai mana azaba akan sallah sallah ce ai alheri ne ƙala sai ki jami'a la ba zai maka ba azaba akan sallah walakin yu'azzibuka Allah Allah zai maka azaba bi khilafi sunna dan ka saba ma sunnar annabi alaihi salatu wassalam sallah ba ita ba za a maka azaba shine abin da yake ba mu wahala sai mu ga cewa kazakin nan alheri ne kazakin nan za a hana za a hana zikirin Allah za a hana kaza to amma a yadda ake yin shikin haka annabi alaihi salatu wassalam bai karantar ba kuma shine mai shar'antawa ba mu ba ta yadda yadda muka ga kyan abu to mu tabbatar da cewa sai ya tabbata da in yi so za a bauta ma Allah da shi yanzu misalan yanzu misali karatun Qur'ani me an mafi girman ibada kamar Qur'ani amma ai ibada ce mai girma me yasa a ruku'u ka karanta shi mana me yasa ba gurin shi bane ba ko kuma ka tayi wajen dawafi ka shiga wannan yin nafila a lokacin ba aiki ba gurin shi bane duk da alheri ne kenan kaga komai yana da gurin shi a cikin musulunci kuma komai yana da guraren da aka bashi ba zaka dauko ba ka ce wani guri ka kawo wani guri kuma Allah madaukin sarki ya amsa lokaci yayi ko nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi kenan tsarin da muka